alhamdulillah wazo karatun mu na kitabu shifa na imamu alqabi iyad rahimahullahu ta'ala inda insha Allah tabaraka ta'ala a wannan rana ta juma'a tara kenan ga watan ramadana a shekarar hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama 1444 muke dai a cikin wannan kisimi na biyu a babi kuma na biyu har yau inda muke ci wannan dogon fasali da yake na wato ma'anar mahabba a mun fita daga wannan ko ko cikin sa muke a cikin ma'anar mahabba annabi sallallahu alaihi wasallam inda za mu tashi inda yake cewa mai sai za ta karara laka haza to idan wannan ya tabbata gare ka cewar wato abubuwan da ake sau suke haifar da soyayya ya kasance abu uku ko dai abin da za gani a zahiri wanda yake abin so ne ga rai idanu idan ta gai suna son sa kamar kyakkyawar sura da daɗin sauti da ire-irensu ko kuma a'a abin da yake za ka riske shi ne da hankalinka kamar irin misali kirkin mai kirki ai ba ido ne yake ganin sa ba ko ko kuma ilimin mai ilimi ko ko ko ko abin da ya shafi wannan na sufofi kyawawa na na daraja da mutunci da karamci makarimar akhlaqi su ma yana sawa a so abu ko ko ko a'a ka so abu saboda alherin da yake fito ma daga jihar abin zuwa gare ka kamar mutum ya nema alheri ka so shi saboda alherin saboda cewa an halicci rayuka a bisa soyayya wanda ke kyautata musu wa'annan su ne kusaku na guda uku da suke sawa suke haddasar da soyayya suke haifar da kauna to zai ce fa za ta karrara laka haza idan wannan ya tabbata gare ka nazarta hadhihi al-asbab kullaha fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam to idan kai nazarin wa'annan sabubba wa'annan dalilai gabaki ɗaya guda uku din a cikin haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallama fa alimta annahu sallallahu alaihi wasallam jami'un li hadhihi al-ma'ani to za ka sani cewa manzo Allah ne tattarewa ne ga wa'annan ma'anoni guda uku baki ɗaya wanda take jawo a so mutum amma jamalin sura amma jamala sura kyawun sura an gaya maka abu ne da yake sa a so mutum saboda wannan ko yawa jamalin sura na'am wa zahiri da kuma jamala ta zahirin lamarinsa irin lamarinsa da yake gudanarwa kyawun lamarinsa na'am wa kamalin akhlaqi da kuma cikar tadodinsa ɗabi'unsa wal batini da cikar batininsa wajen karfin iliminsa da fahimtarsa da kaifin basirarsa da tsananin ma'arifarsa da Allah da saninsa da gyare-gyaren lamarin rayuwa an fahimta to faƙaɗi ƙararra min ha ƙabalu
to mun riga mun tabbatar daga cikin wa'annan abubuwa tuntuni fi ma marra min alkitabi a cikin abin da ya shuɗe ne daga wannan littafi abin da baya buƙatuwa zuwa ga nadi cikin a kismi na farko muka dukkan bayanin wa'annan abubuwa sai da muka yi fasula da yawa a cikin irin fasali ashirin da bakwai ya yi a babi na biyu a kisimin farko na irin a halakun annabi da ya rarrabe su daban-daban tsananin ƙarfinsa dokantaka tsananin tausayi da jin kai da kulawa tsananin gaskiya da cika alkawari tsananin karamci kyauta wadda babu babu gori a cikinta babu duban an yi maka sai dai a baka ana jin nauyinka ana ganin kafi karfin abin an gane da tsananin kunya da tsananin gasunan abuwa dukkan sufofi Allah ya cika su karshen su a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama ka gani wanda kuma jamalan sura irin yadda Allah ya zubin sa ya dira shi idan ka bi hadisin ummu abadi sai ka sha mamaki irin yadda suke bayanin jamalan sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wa amma insanuhu amman kyautarinsa kuma ga yin amu ala ummatihi da kuma ni'imtawarsa ga al'ummarsa fakka zalika qad marra minhu fi awsati llahi ta'ala lahu to shi ma wannan ya shi ne daga siffantawar ubangiji tabaraka wa ta'ala da yayi masa ra'afatihi bihim na tsananin tausasawarsa gare su wa rahmatihi lahum da jin kansa ga ga ga al'ummarsa wa hidayatihi iyyahu da kuma shiryatar shiryatarwarsa gare su wa shafaqatihi alaihim da tausaya musu jin jin shayin abin da duk zai same su na cutarwa wasin qazihim bihi min an-nadi da kuma tsamo su daga wuta da yayi da albarkacin sa wa annahu bil mu'minina raufur rahim kuma ubangiji ya sifanta da cewa shi ne tsananin tausasawa ne da kuma jin kai ga mu'minai wa rahmatun lil alamin nan kuma ya ce rahama ne shi ga baki ɗin talibai ونذيرا kuma ga shi ne zuwa da bishara ne ونذيرا mai zuwa da gargaɗi ne وداعيا إلى mai الله kira ne بإذنه zuwa ga Allah kuma da izinin Allah ويتلو عليهم آياته kuma shi yake karanta wa halitta ayoyin Allah ويزكيهم yana kuma tsarkake su ويعلمهم الكتاب yana والحكمة koya musu sanin littafin Allah da kuma hikima yanda ake aiki da kuma littafin نعم shi وي- ilimi daban shi ne alkitaba yanda kuma ake aiki da ilimin daban نعم dan so da yawa wanda zai san karatu amma ko bai san yadda za a aiki da shi ba idan bai san yadda za a aiki da shi ba to ilimin sai ya zame masa bala'i ya zame wa mutane ma bala'i banda masifa ba abin da zai jawo in dai yan- yana gudu gashi malami ne amma ba za a zauna lafiya ba saboda ba hikima نعم Allah ya ji kan ɗan taimiya kaga shi ya fitini kansa ya fitini duk al'umma kuma ga baki daya dan bai zauna lafiya da kowa ba ƙarshe sai da ta kai a prison ya mutu saboda ya taɓa dukkan malaman zamaninsa ya keta musu ga baki daya kuma kowa bai iya ba sai shi yanda kaga dai mutanensa suke hanyar to haka shi irin matafiyarsa ke nan ɗan taimiya Eh, bai kowa bai iya ba kuma kowane ne kai a- za a iya rena ka yanzu yanzu nan za a sarai da da ka idan ka ka abin nan kar ka so ka jin su a san mai da la'ilu abin ba daɗi to ka gani To saboda ba a ba a san yadda za a yi aiki da ilimi ba ba hikima a cikin aiki da ilimi babu hikima Mhm. ita ko aiki da ilimi dole suke da hikima domin manzo Allah duka ya zo da su ya zo da ilimin ya zo kuma da yadda ake aiki da ilimin نعم
da ya ce maka marra aminkum munkaran fali ga yirhu biyadi wanda ya ga mummunan abu ya canza shi da hannunsa ba illa min kadi fa bilisani ba illa min kadi fa bi qalbi to wannan ilimi ne ya za a yi wannan aiki ko ya tsara masa ba yawa kowane mataki da ma'abutansa sannan su kansu ma'abutan nasu ya za su yi aiki da shi sai sun auna tukunna idan za ka yaƙi munkari sai ka auna ka ga to yanzu yaƙin nan da za ka yi masa idan ka ga shi yaƙin da za ka yi masa zai jawo wata wani wata wani kuma sharrin fiye da shi abin da kake so ka yaƙa ɗin ai ka gane sai ka auna ka gani wani abin in ka ce za ka yi gyara an gane نعم in ka ce za ka gyara shi munkari ne kuma an ce ka canza shi to amma shi wannan munkari in ka ce za ka taɓa shi to ƙarshe za ka ɓallo wani ruwan da ya fi wannan nauyi to babu hikima a cikin kai aiki da karatun a wannan halin sai ka bari yawanci abin da yake da mutanen da ake cewa yan izala ke ne yasa duk inda suke ba za a zo na lafiya ba da da da- da izala da shi'a to haka suke duk inda suka haɗu a yanar akidun guda biyu to ba ba ku da zaman lafiya ba lafiya eh ba za a zo na lafiya ba saboda ba hikima ga baki ɗaya a cikin karatunsu a haka nan kawai ake da ka Mm. to ويهديهم إلى صراط yana kuma مستقيم shiryarsa su zuwa ga miƙaƙƙen tafarki فأي إنسان أجل قدرا yanzu da kake da kyautatawa take sawa ka so mutum to wace kyautatawa ce mafi girman alƙadari فأعظم خطرا mafi girman lamari من إحسانه إلى جميع daga المؤمنين kyautatawa da manzo Allah ya yi wa dukkan muminai وأي إفدال أعظم wace منفعة kuma baiwa ce mafi gamewar amfani وأكثر فائدة mafi yawan fa'ida من إنعامه على كافة daga المسلمين ni'imar da manzo Allah ya zo baki ɗayan musulmi نعم إذ كان ذريعتهم إلى الهداية zari'ata نعم domin shi ذريعتهم manzo Allah ya zamo shi ne tsanin su zuwa ga shari'a ina tsani zuwa ga shari'a Mm, ba dan ma yanzu ka tafi kasar irin kasashe wasu kasashe nan na- na- na kafirai wanda ba musulmi ba da yawa ka je ka ga dan adam hakan nan yake azami ya ya ya ya ya- ya- ya boli ya mayar da ragowar cikin wandonsa haka suke ba sa tsarki malam da santu da na shirin nan duk ba ruwansu da shi shi yasa tufafofinsu duk na jasa ne eh in an kawo muku gwanjo din nan kan mu ce ku tura dinga raba shi jikinsa sai ya wanke duk fitsari ne a jiki Allah ya tsawaka ba dan talauci ba me zai kai mutum sa gwanjo a gani kazamai ne na ƙarshe ba sa tsarki walau na gaye walau na bawali ba sa yi in ka ga tsaftar su tsaftar biri ce kawai haka duk yawanci duk kafirai haka su yi. kuma duk janaba ce kan janaba janaba kan janaba a tare da shi yana nan ka gani to wa man kizahum min al-amayati mun kamo su kuma daga amayaci makanta shine jahilci na'am wa da'iyahum ila al-falahi wal me karamati me kiran su zuwa ga falahi cikakkiyar rabauta da kuma ban girma na Allah karramawar ubangiji wa wasilatuhum ila rabbihim manzo Allah shine tsi- shine tsanin su zuwa ga ubangijinsu wa shafi'ahum shine kuma mai ceton su wal musallima anhu wani takallima shi ne mai zance a madadin su alkiyama don ba mai iya magana sai shi ya zo magana a madadin kowa na'am wa shi shahida ne mai lahum shaida gare su wal mujiba lahum al-baqa' ad-da'ima da ku shi ne kuma mai jawo musu wanzajjiyar dawwammamiyar rayuwa na'am wallahi mastarmada da kuma miƙaƙƙiyar ni'ima wadda ba za ta yanke ba faqad istabana laka annahu sallallahu alaihi wa yanzu sallam daga wannan ya bayyana gare ka cewar manzon Allah mai cancantar soyayya ce ta haƙiƙa a shari'a huwal mustafa al-mahbubu dab'an wa qurbatan to shine qurbatan din da shari'a
bima qaddamnahu min sayyi'il min sayyi'il asari saboda abin da muka gabatar da shi na ingantattun hadisai wa adatan hakan nan abin so ne shi ta fuskar al'ada ta fuskar wato rayuwa kawai wa jibillatan da kuma ta fuskar ɗabi'a bima dhakarnahu alifan saboda abin da muka ambata yanzu din nan لإضافته الإنسان saboda kwaranyowarsa kyautayi وأمقمه الإجمال da kuma gamewarsa da kyautatawa فإذا كان الإنسان يحب من مناه في دنياه maratar amalaka ma'rufan معروفاً.
yanzu idan mutum ya zamo yana son wanda ya taɓa masa baiwa so ɗaya ko so biyu ya masa baiwar wani abu na alkhairi a nan duniyar نعم، أو استنقذه من هلكة أو مدرج مدة متأذيها قليل منقطع ko ku a'a yake son wanda ya taɓa tsamo shi daga wata halaka ko wata matsala cutuwa wanda iya muddar da zai cutu da wannan matsalar inda ta duniya ce iya muddar da zai cutu din abu ne kalilin wataƙila wani ɗan sanda ya gani ya kama ka. saboda haka nan kaga dai duk abin da za a yi dai bai wuce a je a bata ma lokaci a shi ma kuɗi shi kenan abin ya wuce ba to amma duk wanda ya gama da shi a ci wannan halin ya tsamo ka ya san ɗan sanda ya tsamo ka daga gefe aka yi mai kyale shi da Allah na wani ai ka za ka zai ce ka kyale shi ya sake shi ba za ka taɓa mantawa da shi ba da shekara nawa ka dinga zancen sa kenan in ya mutu kuwa ka dinga mar addu'a kenan sai ka ba da labarin wannan abin da ya ma to sai mata kuma iya cutar da ya tsare ma iya ta dan lokaci ce a yinin za a yi a tsari idan rigimar da za a yi ka bashi kuɗi ne ya bata ma lokaci ya waye kaza kaza daga wannan ya tsamo ka shine muddatar ta'azibi ha qalilun munqati'u tsawon cutuwar da ya ta abu ne dan kankane kuma mai yankewa ba wani ba wani dogon zamani zai ja ba نعم to ومن منعه ما لا يزيد من اللئيم to yanzu wanda ya masa baiwar abin da ba zai taɓa ƙarewa ba ni'ima ووقع ما لا يفنى من عذاب الجحيم ya kuma ya kuma tsare masa abin da ba zai yanke ba daga azabar wuta ba أو لا بالهجة wannan shi ne fi cancanta da ƙauna ku da soyayya مم.
shi ne fi cancanta da ƙauna da soyayya نعم Mm.
وإذا كان يبدو بالطبع ملك بحسن idan سيرته ya zamo ana son sarki a ɗabi'ance saboda kyakkyawan tadarsa أو حاكم بما يؤثر ko من ana son قوام wani قدرته.
haki saboda abin da ake wato faɗa ake ruwaitowa min kiwa mu ɗariƙaci na daidaita tafarkin mulkinsa نعم أو قاسم بعيد الدار ko kuma ake son wani malami manisancin gida يشاد من lema لماج yushadu saboda abin da ake yayatawa na yawan iliminsa أو ko كرم شيمته kuma wato girman tadarsa فمن جمع هذه الكسالة على غاية مراتب to الكمال yanzu kaga wanda ya tattare waɗannan tadoji a bisa mutukar martaba cikarsu أحق بالهب wannan shine mafi cancanta ai da ƙaunaci وأولى بالميل shine ko mafi wato cancanta da a karkata zuwa gare shi وقد قال علي رضي kaga الله sayyidina عنه ali amirul mu'minin karramallahu wajhahu Allah ya ji da shi yace في صفته صلى الله cikin عليه siffar وسلم annabi sallallahu alaihi wa من sallam رآه بدية yace هابه wanda ya ga manzon Allah ba shiri a barabe kenan to habahu sai ya firgita da shi saboda kwaje dole sai mutum ya firgita in ya ganshi fagama hakan nan Mhm.
ومن خالده معرفة wanda ya cuɗanye shi kuma da sanayya a haku Habahu.
sai yanzu kuma yana tsananin kaunarsa eh in ka cuɗanye shi sai ka ga ashe wannan kwarjinin da tare ka zai in ka daɗa matsawa kwarjinin bai tare ka ba to za ka ga mu'amalar da za ka ƙaunace shi eh domin yanzu babban mutum ya nuna maka ya san ka kawai ya isa ya sa kai fana'i da shi ka ƙaunace shi babban mutum ne ba zuwa ofishinsa ka- ya ya fi karfin ka tashi kawai ka je ka shiga ofishinsa kamun ka gan shi tashi hankali ne to shi sai ya ganka yawa ya ka ya nuna ma ya ya nuna ma sanayya yace ko ban gane ba ya nuna ma sanayya to ballantana wanda zai jawo ka kusa da shi ya rike hannun kai ya saki ya dinga yi ma hira ya nema murmushi ya shiga da kai gida ya yi maka baiwar yanke talauci bayan ya baka sirri ya buɗe zuciyarka kuma ya kinta haske a ciki wanda za ka zauna da dukiyar da ya baka lafiya cikin ni'ima ta haƙiƙa zahiri da baɗi kuma yana yi yana ma dariya yana ma murmushi yana jin nauyinka yawwa in ya ga yau gobe bai ganka ba yana tambaya ina wane yake ban ga wani ba kwana biyu wai yana nan har ya lura da kai duk yawan taron nan to shi kuma wannan ya za ka yi kenan Hmm? wannan fa labari kawai ake baka na cewa wani babban mutum ne mai kirki kaza kake son sa to kai kuma wannan shi kuma ya za ka yi
وذكرنا عن بعض الصحابة mun ambata daga sashen sahabbai أنه كان لا يصرف بصره عنه mahabbatan fi cewar baya iya dauke idanunsa daga barin annabi saboda tsanin soyayyarsa da manzon Allah saboda tsansa da annabi san da aka ce babu shi a cikin addini eh sai dai kawai ka gwanance wurin sallah da azumi da iya ibada da waye da sauran shine amma ba soyayya eh ba ga yanda aka ce a so annabi ba to kaji yanda suke in ya kafa mai ido baya iya dauke idan me yasa ya rasulullahi sanka nake wa eh sanka nake ya ya rasulullahi to ka gani فصل hada fasulun في وجوب مناصحته صلى الله a عليه cikin وسلم wajibta yi wa manzon Allah tsantsan gaskiya wato kada a yi masa algushi ko yaya ma'aiki ba soyayya ba ta dauki algushi ba Mhm.
قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نفعوا لله ورسوله ما على المؤمنين من سبيل والله غفور رحيم kaga ubangiji tabaraka ta'ala da ya wajabta musu in dai manzon Allah zai fita cikin gazuwa to ba ka da wani uzu dole ka bi shi dole ka fita ka bi shi an fahimta to amma anan sai ya dauke wasu ya ce wa'annan da la yajiduna ma yunfiquna wa'annan da ba su da abin da za su yi amfani da shi wajen fita su ba ko an yi su ba ba abin hawa za a kama hanya a yi tafiya kamar daga nan zuwa ibada kamar daga nan zuwa ilorin a kayan kuma ba mota sannan su kuma ba abin hawa su kuma ga su ba wasu karfafa ba to wannan babu laifi a kansu wala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun babu laifi a kansu cikin manzon Allah ya fita su suna gida ba su fita ba amma sharadi idan nasahu lillahi wa rasuli in dai sun yi wa Allah da manzon Allah gaskiya ya zama ne ya san gaskiyarsu da gaske suke suna son fitar suna nufin fitar kuma don zatin Allah suke son fitar hakikan dalili ne na larura na gaskiya hana su fitar na sahulillahi sun yi wa Allah gaskiya sun yi wa manzo Allah gaskiya ba su musu algushi ba an gane نعم Zoma al-mutsa min sabilin babu tafarki ga zargi akan mutane wanda suke mutanen kirki su ne muhsinina wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne mai tausaya bayan sa ne to على أهل التفسير malaman tafsiri suka ce إذا نفعوا لله ورسوله ma'anar idan na sahulillahi wa rasulihi idan suka yi nasiha ga Allah da manzon Allah إذا كانوا مخلصين idan su zama tsarkake niyya مسلمين في sun السر zama masu والعلانية miƙa wuya a koyansu da bayyanansu حدثنا الفقيه أبو الوليد بقراءة عليه حدثنا- حدثنا حسين بن محمد حدثنا يوسف بن عبد الله حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر بن التمار حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي سالم عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال to tamimu dari yace a cikin قال wannan رسول hadisi ya الله Abu Dawud صلى الله manzon Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yake إن الدين النصيحة إن الدين حقيقة إن الدين النصيحة النصيحة ya maimaita haka har su uku ba قالوا wani abu ne يا addini رسول ba الله nasiha نعم addini nasiha addini nasiha ƙaru sai suka ce liman to nasiha gawa ya rasulallahi Ala lillahi ya ce nasiha ga Allah ka gaba irin nasiha da kake nufi na'am kai nasiha a gurinka ka tasa mutum a wani kana gaya masa abin da ya kamata da wanda bai kamata ba kuma an ce nasiha ta ga Allah za ta ɗauku a wannan kaga ba za ta yi ba na'am kuma ba wa likitabihi kaga nan nasiha ga littafin Allah to kaji kuma to kuma shi ne littafin Allah yake zo da nasiha gaba to wa lirasulihi haka nan nasiha kuma ga manzon Allah wa aymatil da kuma muslimin nasiha ga shugabannin musulmi wa da kuma ammatihim wato gama garin musulmin baki ɗaya jama'an musulmi na siya gare su wannan in ka tattara shi in ka tattara wannan shi ake cewa addini shi ne musulunci na sha gaya muku nake cewa irin wannan nasosin shi suke shi suke fahimtar da ku menene ma'anar buniyal islamu ala hamsin na'am an gina da musulunci kan abu biyar kaga da aka ce an gina shi kan abu biyar ashe abu biyar din nan daban shi musuluncin daban musuluncin aka gina a kansu su ne ainihin harsashin ginin musuluncin su ne ginshiƙan da suke rike da musuluncin amma ba su ne jikinsa ba shi jikin nasa ita ce wannan nasiha addini an nasiha shi jikin nasa shine mu'amala mu'amala na ita ce nasiha din da ya hayyau an gane addinu ba ya faɗa ba addinu al-mu'amala Na'am.
yawa to haka yake ka gani wayancan su kuma filoli ne da da DPC su wayancan biyar ɗin. DPC ne da filoli wanda suke su ne za su rike musuluncin su kuma su yawa ala a'immatuna to shugabanninmu suka ce in ji alƙali iya iyatu lillahi wa lirasulihi to nasiha ga Allah da manzon Allah wa aymatil muslimin da kuma nasiha ga amma ga shugabannin musulmi wa ammatihim da kuma nasiha ga jama'an musulmi baki ɗaya wannan wajiba ce dan ita ce addini na'am qala al-imam abu sulaiman al-busti imamu abu sulaiman rusi ya ce an-nasihatu ita nasiha kalimatun din nan wata kalma ce yu'abbaru biha an jumlati iradati al-khabari haidu dai Hairu.
wanda ake fassara jumlan nufin alkhairi biha da ita na'am kawai ab- idan aka ce nasiha ga wato ka- ka yi wa ɗan uwanka nasiha abinda ake nufi wato jimlar nufin ka gare shi da ya samu arziki ya samu ci gaba ya samu ɗaukaka rayuwarsa ta yi kyau ta gyaru da hanyar da za ka bi ya samu haka ita ce ake cewa nasiha Na'am.
sawa'un magana ce ta baka sawa'un aiki ne ta- da gaba yanzu misali yaronka da kake ɗaukansa a mota ko a babur ko a keke ko kake kama hannunsa ka kai shi makaranta nasiha kake masa yawwa kiransa da kake kake cewa kai kokari ka dinga zuwa makaranta kan lokaci nasiha kake masa an gane na'am saboda haka ba wai sai magana kawai ba aikin ma domin kokari kake rayuwarsa ta ginu da kake jansa kake tafiya da shi kasuwa kake nuna masa harkokin kasuwanci nasiha kake masa an gane to nasiha ita ce iradatul khairi na'am nufin alkhairi ga bawa an gane shi eh liman suhi lahu ba wanda kake wa nasiha kana nufin alheri gare shi dan ko kana faɗa masa abubuwa kaman gashi gaskiya kake masa amma wata manufa ce da kai a ciki yanzu misali dan siyasa misali ya zo ya mai muku bayanan cewa kaza kaza da za ku bi ku ci gaba can a ransa shi kuma manufarsa daban ko ba haka bane amma ga kalamai masu kyau da da yanda za a yi rayuwa ta kyau a ci gaba a yi waye a yi kaza a yi kaza a yi kaza to amma ainihin shi kuma a zuciyarsa wata manufa ce ta ta ƙashin kan kansa a ciki an gane to wannan ko da yake ya nuna muku abubuwa masu kyau ya gaga amma ba nasiha yi muku yawa wannan hiyana yi muku ha'inta ku ha'inta ku yi da wata manufarsa ce kawai a cikin abu to abin da ba a so kenan duk dan siyasa kai yi haka wanda za ka rasa ne in kai da gaske wajen mutanen ka su samu alheri mutanen ka su samu ci gaba mutanen ka su samu hutu abin da ake kula fushi a kansa a cikin kai za ka samu ba za- dan sun samu alherin kai ba za ka rasa naka ba to me kuma sai ka ha'ince su saboda lalacewa kuma mutum ma ya samu mulki wai ba zai nuna ƙarya ba zai har yau yana nan yana yaudara yana ƙarya in ba kaga mutum uku ne aka ce Allah ko kallon su ba zai bari ba ko magana ciki arziki ba zai musu ba su uku ne daga cikin su akwai tsohon mutum wanda ya tsufa kuma mazinaci ne wanda ya zuba ya tsufa shekaru sun taru saba'in fiye da haka amma kuma yana nan yana wannan alfashin wannan bai da amfani talaka mai girman kai yana kai yana girman kai wannan aikar aure ne in ya samu kuɗi to a talakan fa kuma ba mu mutakabbiri ne kaga to shi ma wannan ba hu to sai mai mulki makaryaci kai da za ka sa takalmin ƙarfe ka fita kan kuwa kuma amma a hakan wai ba ka rabu da ƙaryar tsiya ba kai ka san ƙarya gashi wanda su take ke ko bayanin ma sun san ƙarya wannan mutsiya ta take na wannan Allah kiyaye shi a daina an gane
وليس يمكن أن يعبر عن هذه كلمة واحدة to ba zai yi wa fassara nasiha da kalma ɗaya ba نعم نحصرها wanda za ta iyakance ta ta hasuruha dai نعم.
wa ma'ana fil lugati ma'anarta a lugha shine al-ikhlasu tsarkakewa tsarkakewa min qawli بقول al-fasil وقاس asala العسل idza kallastahu min sham'ihi sukan ce wato nas- nayi nasiha ga zuma nayi wa zuma nasiha da fasil asala ma'anarsa na tace ta daga daga jikin kashinta na fito da tsuranta to kai ma idan ka tsarkake mu'amalarka da mutum to shi ne kai masa nasiha in ka tsarkake mu'amalarka da Allah to kai wa Allah nasiha kenan in ka tsarkake mu'amalarka da manzo Allah kai wa manzo Allah nasiha kenan an fahimta
نعم وقال أبو بكر بن أبي إسحاق الخفاف to abubakar na haffafu yace النسو في الشيء النسوء.
الذي فيه الصلاح to yin abin da yake akwai gyara a cikin sa to والملامة a haba malamatu jifa kenan
والملامة ya fi dai wal mula'amatu Na'am.
da kuma haɗewa ko dacewa Na'am.
an gane shine a getta abu a haɗe shi guri ɗaya Na'am.
ma kullum Ma kullum yana nisahi nisahi.
an ko shi ne daga nisahu ake kira nasiha وهو الخيط to الذي shi يفاق به nisahu السيف shi ne zaren da ake ɗinke tufafi da shi ka gani
وقال أبو إسحاق الزجاج نهوه kuma zajjaji shi ma ya faɗi irin wannan fassarar فنصيحة الله تعالى to nasihar Allah ta'ala صحة الاعتقاد له بالوحدانية shi ne ingancin ƙudurin kaɗaitaka gare shi وهو تكرر ما هو آله da kuma siffanta shi da abin da ya dace da shi mafi Wata- girman ku abin da za ka siffanta shi da shi ka ce la ilaha illallah almasal ala ke karshen abin da za ka siffanta Allah mafi girman yi ka ce la ilaha illallah نعم Mhm.
وتنزيهه da kuma tsarkake ubangiji tabaraka wa ما لا ta'ala يجوز عليه gabarin abin da bai dace da shi ba abin da bai kamata duk wannan nasiha kake yi ga Allah an fahimta to والر- والرغبة في معاده da kuma kwaɗayi a cikin dukkan abin da Allah yake so نعم Allah ya- yana son masu kaza, yana son masu kaza, yana son masu zikiri, yana son masu tsarkaka, yana son masu kyauta, yana son masu baiwa, yana son masu zumunci, yana son masu irin wannan kai kuma duk abin da ka ji Allah yana so ka dinga kwaɗayin wato matsar wannan abin to yana cikin nasiha ga Allah. Da yake cewa nasihatu lillahi.
Na'am.
Mhm.
والبعد من مسافده Da kuma nisanta duk wuraren ma'afka inda fushinsa yake.
نعم abin duk da yake baya so su ka gan ka gurin yawa والإخلاص في عبادته da kuma tsarkakewa cikin bautarsa نعم والنصيحة لكتابه sannan kuma nasiha ga littafin Allah الإيمان به ba da gaskiya da Qur'ani shine kai masa cikakken nasiha farko kenan والعمل بما فيه da kuma aiki da abin da yake cikin sa وتحسين da تلاوته kyautata karatunsa والتخشع عنده da kuma kankan da kai da tattakura da da- da- da- da- wa- an fahimta da tawazu a cikin karatunsa والتعظم له da kuma ban girma gare shi da وتفهمه neman fahimtarsa وتفقهه da فيه ƙoƙarin gano hukunce-hukuncen da suke cikinsa an gane a dinga dirasa ƙur'ani ana ƙoƙarin gano hukunce-hukuncensa an gane yawa da kyautata karatunsa lillahi ta'ala fa ba saboda musabaka ba yawa ka je kai ta himma wurin kyautata tajwidi da sanin madoji da wane ne saboda watan gobe za ku tafi dubai a je kana sa rai da da- wannan ba da su baka da sai ga littafin Allah ba na shi shi نعم yawa ka gani shi irin wannan ma hadisin Abdullahi bin Mas'ud yana nan a cikin muwaddaki saboda al-Bukhari da yake jin ko ko kitabul Qur'ani ya wato yake shi Abdullahi bin Mas'ud yake ga wannan tabi yace innaka fi zamanin tuhufazu fi hududul Qur'ani wa tudayya'u hurufu kana cikin lokaci wanda yanzu haddodin Allah na Qur'ani su ake kokarin kiyayewa amma sun kakalan karatun nasa ba a damu da shi ba ka ji ba ba damu da tajwidi ba a cikin Abdullahi bin Mas'ud yake faɗa yace wasu ya ce alal nasu zamanu zamani na tafi ga mutane tuhfazu fihi huruful qur'ani wa tudayya'u hududu to ai babban tabi'i na farko ka nufi karatun sama ba don zatin Allah ba tun farko tukuna dama an riga an seta ka karatun ba na Allah ba ne wannan na Allah watakila sai dai ko in ka zo sallah ka yi amma shi dai wannan tunanin wata mota kake ka san suna ba da mota ko ko za ka kai ka maka to ka ga duk wannan ba ba ba ba shi ba nasiha bane ga littafin Allah a kyautata tilawar domin Allah da kuma kankan da kai ba irin karatun galibin alaran mu ba eh ba a samun kushu'i sosai a cikin ai muna faɗa ai yawa muna faɗa su ya kamata saboda yawan cuɗanyar su da abin ya sa sun yi sabon da shi da ba sa ba shi girman da ya dace eh ka gani amma kuma wato mutan daɗin na an saka musu da alheri eh za ka ga duk da haka nan ɗin za ka ga ƙur'anin su izu sittin taɓa shi tashin hankali e za a sakaɗa shi a cikin gafaka ba za ma a sa shi cikin wuce an sa faifai tukunna tsakaninsa da bango a rataye shi yana nan a gefe aziman limi likita da zai ka gane ko yawa ba yanda za a yi ka taɓa shi sai da albala ana nan ana nan sai ga wani karatu na sunna ya fito sai aka ce duk wannan abin da aka faɗa din na kahalari da waye da kuma mutanen mu suke din rashin gane addini ba wani zancen a ce qur'ani sai da alwala zaka taba shi ba wani zancen alqur'ani a ce mai hala ba za ta taba ba ba wani ai ga ga karatu kaza kaza sai ka kawo to abin da yake faruwa irin wannan shine abin da na gaya maka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata karatu ne aka yi amma ba hikima a cikin su shi karatu ilimi idan zai rushe aiki da ilimin in zai rushe aiki da ilimin to wanda ba a yi shi ba shi girmama sha'airullahi yana daga cikin takawa duk wasu alamu na addinin Allah girmama su takawa ne wa man yu'azzim sha'airullahi fa inna min taqwal qulub ko ba haka ba to akwai ta sha'ira min sha'airullahi da take kitabun lahi alqur'ani da Allah ya bin mana manzo Allah ya bin mana shi babu wani abu a duniya da yake nuna sha'ira daga cikin sha'irin lahi kamar sa sai aka zo aka koya ma ladabi saboda girmama ka ka taba shi sai da alwala sai wani ya zo ce ai shi ya samu karatun da ba sai an yi algasu wani da wani daga cikin salabu sun baiwa wata tana aina wata kuyangarsa ya ba ta Qur'ani ta je ta kai wuri kaza yana nan a cikin zuwar Bukhari kaza. To yanzu kai kai shi karatu wasila ne. Shi kuma wancan takawar ita kuma makasadi ce. Sai kai amfani da karatun sai ka shi wasila ka rushe makasadi. To yake nan aka yi. Kai ai an yi aikin baban giwa. An yi aika aika ke. An yi aiki an amfani da karatu an rushe waccan makasadin. To kaga ni. Da kuma idan ma da Allah ya sama baka karatun Buhari san baka tsaya iya ahalar ya fi amfani. Shine a karabu ila taqwa. A gani? To, to mu je na.
Na'am. Wa zabba anu min tawil al-ghad da kuma korewa ga barin sa daga fassarorin masu wuce wuri wa adal mulhidina da sukan nan na karkata katattu والنصيحة لرسوله kuma nasiha ga manzon Allah التصديق بنبوته gaskata annabtarsa sallallahu alaihi wasallam وبذل الطاعة له da bayar da cikakken biyayya gare shi فيما أمر به cikin duk abin da ya horo da shi Wala- da abin da ya hani gabarinsa قاله أبو سليمان wannan shine fassara Abu Sulaiman ta nasiha ga annabi نعم وقال أبو بكر to a- Imam Abubakar bin Buraki kuma yace نعم وهو ya kara da wa muwazaratu da dafa wa lamarinsa wani sarrafa da taimakonsa وجمايته da kuma ba shi kariya hayyan wa mayyita mayyita.
an gane hayyan wa mayyita Eh, da rayuwarsa yana nan a nan duniya kenan da kuma bayan fakuwarsa ya koma ga Allah Na'am.
dole ka baiwa manzon Allah kariya na yana cikin rayan sahabbai sun tsaya mana da wannan yanzu kaga abin da aka yi a shekarar umrar qadiya hijirar shekara ta bakwai kenan bayan da za a yi kaga manzon Allah a wala a cikin makka saboda su da likewa ake da miyagu a lokacin ba a fito makanta ba a tsakiya suke sashi duk inda suke za ka cincirin don su bayan da za ka iya cin masa saboda haka sun yi nasu sun kuma tafi ga Allah sadaku ma ahadullah alaihi kowanne a cikin su sauran mu kuma yanzu ba yanda za a yi a ce a taɓa janibin annabi da wani tasbiri ko yaya ne kuma a ji mu a cikin a cikin nutsuwa to wannan an samu matsala eh ballantana ma kuma a samu wani wai ya ba da kariya ga wanda ya yi wannan aiki kaga wato aka san abin kenan sai ya ba da kariya ga wanda ya yi wannan mugun aikin misali Allah ya kiyaye.
To wa ihya sunnatihi da kuma rayar da sunna ta hanyar neman sanin sunna.
Wa zabbi anha da kuma korewa ga barin sunnar manzo Allah ga wanda suke nufin su shigo su bata ta.
wa nashriha da kuma yaɗa ta wa taqalluq bi akhlaqihi da kuma ɗabi'antuwa da ɗabi'unsa masu girma duk wannan nasiha ce ga annabi wa adabihi da jamila na dubban sama kyawawa wa qala abu ibrahim ishaq Ishaqu tajiji shi kuma yace nasihatu rasulillahi sallallahu alaihi nasiha wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tasdiqu bima ja'a gaskata abin da ya zo da shi wal ihtisamu bi da riko da sunnatihi sunna ta sa wa da nashruha yaɗa ta wal habbu al da alha faɗaitar da al'umma kanta wa da'watu ila allahi da kira zuwa ga Allah wa ila da kitabihi kira zuwa littafin Allah da kira zuwa manzon Allah إليها da kuma kira zuwa sunna وإلى العمل da بها kuma kira zuwa aiki da sunna
وقال أحمد بن محمد Ahmad bin Muhammadin yace من مفروضات الألوم yana daga abin da aka farlanta wa zukata اعتقاد النصيحة لرسول الله صلى الله wato عليه kudirce وسلم yin nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun ya zama da zuciyarka akan kokarin yanda za ta yi wa manzon Allah gaskiya take yanda za ta yi mu'amala da annabi take وقال أبو بكر الآجوري Abubakar al-Ajuri yace da وغيره wani Abubakar ma النسو له to nasiha ga annabi يقتضي نصحين yana hukunta nasiha iri biyu ne نصحا في akwai حياته nasiha a rayuwarsa ونصحا بعد وماته da kuma nasiha bayan wafatinsa ففي حياته to nasiha ga manzo Allah a cikin rayuwarsa وأصحابه shine له nasiha da sahabbai suka yi masa بالنصر ta hanyar taimako ka gani ko irin taimakonsa da suka yi an zo ana ta baba ana ta baba da ce ya rasulullahi ka tafi da mu duk inda kake so kawai ka tafi eh mu ba irin banu isra'ila bane ba za mu ce fa zahabanta wa rabbuka faqatila ba Na'am.
na hawo na kare gina a mu ku tafi da ubangijinka kuma mu ko muna tare da kai duk inda ka shiga muna gurin to ka gani
والمهامات عنه da kuma eh, wato eh, kariya gare shi ومعاداة من آداه da gaba da duk wanda ya gaba da lamarinsa والسمع وطاعة da له kuma ji da biyayya ga manzon Allah وبذل النفوس da ba da والأموال rayuka da دونه du- da dukiyoyi dunahu don wajen kariyarsa كما قال تعالى rijalun ما sadaqu عاد الله عليه الآية to kaga wannan kuma min al-mu'minin rijalun kenan sadaqu ma ahadullah alaihi Mhm.
وقال wato daga cikin muminai akwai wasu mazaje wanda sun yi wa Allah gaskiya cikin abin da suka yi alkawari da shi ya ga shi Allah ya ga gaskiyarsu tabaraka wa ta'ala wa qala ويذكرون الله يقولون الله ورسوله ورسوله ولا ينام وأما نسيات المسلمين amma nasiha والمؤمنين musulmi gare shi ga manzon Allah bayan wafatinsa koma wasa ga Allah والتزام التوكيل to lazimta jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam والإجلال kaga wanda yake cewa matacce babu tauƙiri a cikin wannan da'iman haka mutanen najeriya suke fara in kai tawassuli da annabi sai su ce tawassuli da matacce kalmar matacci a kalmar da suke lazumta kenan a janibin Allah mutum kamar kowa kalmar kenan a janibin manzon Allah duk wanda yake ce da mahaifanka yan wuta wannan shine tataccen makiyinka yawa tataccen makiyinka domin ina tsammanin ba yan wuta ba yanzu mutum dai ko ko makaɗa ne mutum ya zo ya dinga yayatawa ya dinga cewa iyayensa makaɗa ne ko ai ba wanda zai so yawa ba wanda zai so to ban tara wani mutsiyaci ya zo ya dinga danganta mahaifin manzo Allah da wuta shi kuma kuma yana aljanna shi ne faɗar wani kaji lalatacci eh wai shi yana aljanna in kuma Abdullahi da kaga wannan ba soyayya eh fa kaddara misali a ce haka ne to yanzu akwai jin daɗi ga mu'mini a cikin hakan akwai jin daɗi to wanda kaje yana ta kafa majalisi domin ya tabbatar da haka fa kaga abin ya masa daidai ne kuma wannan karatun babu shi duk inda ka gan shi ce ne wannan karatun ƙungus don tatsuniya ce kawai yawa a kai saiduna abdullahi da sai da amina a cewa gidansu ɗaya da sufira auna da hamana to ta ina ta ina shi dai ubangiji ya faɗa baya yin azaba ga al'umma baya yin azaba ga mutane har sai ya aiko musu ma'aika ya ce ku ba Allah sun ce ba za su bi ba tukunna sannan ya kama su da wannan laifin yanzu shi sai duna abdullahi ga baki ɗaya zuwan sa duniya ya zo ne ya kawo sai duna wujudi kawai tsakanin rayuwar tsakanin daga shekara sha takwas zuwa ishirin ma ya rasu kasan ai bai wuce ishirin ai da wuya ya wuce ishirin ibn abdullahi ga baki ɗaya ita ma sai da hannu nan tana kawo shi duniya da tare ne shekara shida ita ma Allah ya janye ta ta koma ga Allah to to wa aka aiko musu aka ce su ba Allah suka ce ba su ba kuma in mutum ya ce mushrikai ne ya kawo mana inda ya taɓa ruwaita sun taɓa su ce daga gunki ya kawo mana wannan karatun inda aka taɓa cewa sun yi su ce daga gunki ba su kuma duk kakannin manzo Allah ya kawo ba ka samu ba gani domin shi magauci haka yake kawai babu soyayya ne to wal ijlali da kemamawa dai wa shiddatul mahabbati tsananin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal mutabaratu ala ta'allimi sunnatihi eh da kuma dauriya akan koyon sunna tasa wa tafaqu fi shari'atihi da neman fahimta a cikin shari'arsa wa mahabbatu ali baitihi da tsananin soyayya ahalin gidansa A'a, wannan ahalin yana daga cikin alamun soyayyar manzon Allah yana daga cikin kuma haƙƙin annabi akan mu Mm.
mu so ahalin gidansa eh ba daga an yi magana da ce duk ba wani da ba ya ce wani sharifai ne to wai ce ba sharifan ba ne kullun kai aikin ka dai mukazzibi ne kai to wai lallai mukazzibi na kullun karyatawa kullun karyatawa daga an yi magana to haka dai suna nan kowa ya ce shi sharifi ne kowa ya ce to don me ba zai zama sharifin ba cewa haka an hana yanzu ba sharifai a duniya an daina akwai wani karatun da ya faɗa haka kawai mutum ya riga zama shi mukazzibi ne to wa mujanabatu ma hakan nan kuma da- sunnatihi da da soyayya sahabbansa idan baka kaunaci sahabban annabi to baka yi nasiha ga manzon Allah Mm.
shi yasa na bahani Allah ya kara masa Amin.
yace kaga ahlul bait rasulullahi hubbuhum jannatul muhibbi Na'am.
idza lam tashabanhu li sahabika al san ahlul bait wato aljanna ce amma fa da shar'i idan bata abuci kiyaya da sahabbanka ba yawa hubbuhum jannatul muhibbi idza lam tashabanhu li sahabika al yawa duk inda ka kai da da da da zoya da wani yin ashuraka imamu busiri shi cewa kullu yawmi wa kullu ardin likarbi minhum karbala wa ashura ne ashura ba rana ɗaya bace ai kullun ashura ce in na danganta ta- wato a ciwon da abin da aka yi wa ahalin manzon Allah yake mun a a Karbala to kullun ashura ce a gurina Eh, sannan kuma kowace ƙasa ba sai ni ba sai na tashi na je Karbala ba duk inda nake Karbala ne saboda wannan abin da aka yi wa Ahlul Bait Rasul to amma me amma kuma sai da ya tawassul da sahabban manzon Allah wa bi ashabika ko yace ni kaga ladhi barakum awliya wa awsiya ina maka gamiya ya rasulullahi ina tawassuli da sahabbanka waɗanda suke su ne ka ban mana wasiki su ne ka ban mana su ne majibintan lam- suka rike lamarinka suka isar mana da shi ya tsabuci sa ya fara kuma da babban su ya ce bi abi bakar nin da bi sahalin nasi da yi fi hayati kal iktika saboda albarka abubakar wanda ga ka a cikin gida amma yake limanci a masallacin ka har su goma sha bakwai ya yi limanci ga manzo Allah kuma To, to duk yake kawo su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya bayan kuma fa ya ce ko yanzu shi ashura ce a gurin dan ka san baka fi shi ashura ba to amma shi ya haɗa ga baki ɗaya wannan an kama je mu kwazo wani tarkace na banza da wasu matsalan ga abu a gida ga sirri muna da shi na mutanen Allah tantagarya kuma har yanzu suna nan da da da irin su suna nan tantagaryan mutane na Allah to in ban da dai mun zama wasu gantalallu wai ka dinga yawo wai a nan Najeriya za ka je ka kawo mana wai san ahlul baiti to mu je wannan mu je.
وزالت من رجل عن سنته da kuma nisan da wanda dai ya kyamaci sunnar وانحرف عنها da kuma ya bauɗe gabarinta da وبغضه kiyansa dai وتعذير منه da- da tsawatarwa gabarinta والشفقة على أمته da kuma tausaya wa al'ummar manzan Allah والباس عن تعرف da kuma أخلاقه bincike kan sanin halayensa وسيرته da tadodinsa وآدابه da ladubbansa والصبر على da ذلك dauriya kan wannan makaranta kenan a makaranta da ake sanin wannan kaga makarantar nan wuya ce da ita eh sai ka kai kamar za ka dinga zuwa sai abin ya gagara wuya ne da ita wallahi ko ba kuɗi ma na eh ba ba harka ka gani wanda ka ga ya zo na wallahi mai imani نعم eh mai imani ne ba abin abin wuya ne da shi da zuntar makaranta to فعلى ما ذكره to bisa abin da ya ambata ta kunin nasiyar idan ta wara kaga abin da abubakar azuri ne ya faɗa to ita kanta nasiya ta zama ɗaya daga cikin amfanin wato muhabba kenan soyayya ma'ana kuma alama ce daga alamomin muhabba kamar yadda muka gabatar وهكا الإمام أبو imamu abul qasim kushari yayi hikaya عمر بن الليثي akwai wani basaraki a ƙasar Khurasana a ƙasar Khurasana Khurasana wani lardi ne yanzu yana gabacin Iran daga arewacin ta har zuwa cikin Afghanistan Khurasana ainihin Khurasana ikilimi ne da mai girma da gaske Eh, an yi manya manyan bijiman malamai a cikin sa to shi wato akwai wani daga cikin sarakunan wannan ƙasa ana ce masa Amr ibn Layth Safaru نعم haka ake cewa da shi نعم ومشاهير الثوار kuma yana daga cikin mashahuran wato ma- masu jihadi ال- ال- المعروف بالصفاد an fi saninsa da safaru نعم yawa رؤية النوم an gan shi a cikin bacci قيل له sai aka ce da shi ما فعل الله بك؟
wai yaya Allah ya da kai ne فقال sai ya غفر ce لي Allah ya yafe min فقيل aka ce لماذا da me ka samu gafarar Allah قال sai ya ce مثل ذروة جبل يوما ya ce wata ran ne na hau kan tsoron ruwa wani dutse kamar da na dinnan ko goron dutse na hau can sama نعم an gane فأشرفت على جنودي saboda haka na dubi rundunoni na lokacin ana shirya mayaka an fuzza su amsa su nan sai an zo an jera mayaka na ga mayaka na iyakar gani na ban ga karshen su ba فأعجبتني كثرتهم to saboda haka yawan mayakan nan ya kayatar da ni فتمنيت to kawai a cikin zuciya ta ta sai na gurace ina أني حببت رسول الله صلى الله عليه وسلم
taimaka masa na kuma na taimake shi zan zafa masa da wannan rundunonin nawa to wannan ɗarsa wadda ne a cikin zuciya ta ce ina ma ina ma a ce na halarci manzan Allah ne masa taimako da wannan rundunonin kawai Allah duk wanda yake shige gida shiga gida subhanallah to yanzu wanda yake da wannan alƙadarin ba ka ce Allah kai mana saboda shi ba a ba ma wani abu a a- a rai ma aka riya gudunmawa gare shi Allah ya ya- ya- ya- ya- ya- ya- ya abin da ya yi ka gani to وغفر لي ya yafe min wa وحملت amanu لأئمة المسلمين amma nasiha ga shugabannin musulmi وطاعتهم shi في ne الحج biyayya gare su a cikin gaskiya ومؤونتهم فيه yanzu su waye shugabannin musulmi su su gwamna ai shi bai ce maka shi shugaban musulmi bane yawwa ko su wannan da ake cewa musulun musulun su ma suna ta faɗa shi yana shi fa ba ruwansa ba shugaban musulmi bane kai ta faɗa ko yace ba ruwansa da wani musulmi musulmi su tafi can su ne shugaban su kuma a ina yake ko a sakwata ne ko a ina ne oho shi bai sani ba shi ba ta musulmi yake ba to saboda haka mu miƙe mu ce muna nan mu kuma shi ne shugaban namu to shi ya ce baya yi ha to ya za ya za ka yi to ko mutum ne ka ce baban sa ne kai ce a ni ba baban ka bane a dole ka hakura sai ka nemi wani uban ko to wannan shugaban ya ce shi ba shugaban ka bane ba kuma harkar ka zai ba dan ba musulunci zai je ba a gurin da za shi saboda haka ku nemo ɗan wasu daga an ce ai mutum sai su dinga neman su kawo mana wasu mutane da wannan harka ce ta duniya ga ta nan kuma Mhm. to ومؤونتهم فيه da kuma taimakon su a cikin sa a cikin ka gani a cikin lamarin eh, ka gani a cikin gaskiyar نعم وأمرهم da به kuma horon su da yin gaskiya su ayi mutul musulmi na abin da ake nufi ayi mutul musulmi na wato na farko malamai an gane malamai kada ka kulla faɗa da malamai Allah sarki wato mala abubakar goma din nan abinda wata rin ya faɗa faɗa kenan a ƙarshen rayuwarsa wallahi da kunne na na ji shi ina ganin sa kuma yana faɗa yana cewa farkon sharrin da muka yi raba mutane da malamai dan haƙiƙa sun yaji al'umma annabi sun raba su ba sharrin da ba a yi ba duk wani wanda yake mai darajar zunubi jira ka soke darajar tasa sai da aka kata-kata da shi wanda ba za ka iya duban sa ba sai da tsarki da kamala an nuna maka ba kowa ba ne shi ne kawai to shi da kansa gab da zai mutu yawa gab da zai mutu bayan da wani akwai aikin haji da muka je wannan aikin hajin da maulama shu'abul fati to ya je wannan aikin haji shi ma to bayan ya dawo a shekarar ya mutu yake je 1992 yake cewa yace farkon sharrin da muka yi shine raba musulmi da raba mutane da malamai da muka yi sannan gaske ta riga lahira ta taho ya ta so bayyana gare shi duka ce yayi malam kai kake faɗan haka to wannan in ka san abu ne mara kyau ya ga haka yace shedan ya sa mu ragama ya jani kuma na hi ƙarfin shedan ne to ka gani yawa to yawa to a tintin wannan zancen kana tun yana da rai ka gani to shi ne saboda haka abin da ake so a yi mutul musulmina ba a gare su fil haƙƙi a cikin gaskiya da taimaka musu a cikin gaskiya da kuma horonsu da gaskiya domin malamai shugabannin musulmi ne sarakunan musulunci shugabannin musulmi ne an gane sarakuna nan ban ce fa na gargajiya ba mutum ya danganta in ya ce kansa na gargajiya to ba shi muke zance ba na musulunci to shugabannin musulmi ne irin a'immatul mazahibin nan to duk a'immatul musulmi ne da sauransu duk masu jibintar dai lamarin al'umma a kan gwadaban addini to su ake zance a kai wata zikirun da malakar da su da gaskiyar ala asani a bisa mafi kyawun fuska watan jihum ala ma da gafaru faɗakar da su kan abin da suka rafkanar gare shi wa kutuma da ana abin da aka rufe musu na gaskiya je kaka gaya musu na daga lamuran musulmi wa tarkul khuruj da barin alaihim fito na fito a kansu wa taqdidin nas da barin shuɗa mutane a kansu sana ku gyara su ku ku ci zanga-zanga eh ku yi kaza ku yi kaza eh ku- wa ifsadi qulubi ma alaihi da bata musu zukata a kansu sai duk ƙarya suke suna nuna addini suna waye kaza kaza duk cutar ku suke kaza a'a kanka ya haka in kan zaka faɗi wannan to ba su mutanen za ka ga ba ka je ka ga su shugabannin na'am in ya so su kashe ka ba shi kenan ba ka zama fiyayyen shahidi to nusu la'amatul muslimina nasiha kuma ga sauran musulmi ba irshaduhum ila ila misali ne masalihim shiryatar da su zuwa gyare-gyaren su wa ma'unatuhum fi da kuma amri taimaka musu a lamarin addinin su da duniyar su bil qawli wal da fi'li zance da aiki kai da gaske wajen taimakon musulmi duk inda ga bukata ta musulmi ko ta ɗaiɗai ko ta mutane wata ran Abdullahi bin Abbas yana itikafi wani ya zo da bukatarsa ya ga bukatar dole sai ya fita sai ya tashi ya bar itikafin yawan kan bukatar wannan mutum saboda haka da ya dawo suka tambaye shi da zuwan to gashi malami ne babba malamin sahabbai kuma ga abin da yi yace eh to abin da yasa me wannan makwancin na ji yana cewa wato tafiya cikin bukatar musulmi ta fi itikafi goma domin nan guda ɗaya ne ba ga ninkinsa goma ya zo min ai yana ko ba ba karuwa ake nema ba to kaga wannan nasiha kenan tashi ɗaya kan ba kai kullum inda aka ganka kici kicinka kan kai kan kan kan ka kai kadai bane wannan kaga babu albarka a cikin wannan rayuwar to watan biyo ga asilihim da kuma faɗakar da rafkanannan su wa tadsiru jahilihim da wayar da kan jahilinsu wa rafadu muhtajihim da gudunmawa ga mabukacinsu wa satara awratihim da rufe al'aurinsu shine aibobinsu wa dafa'ul muqaddari anhum da kuma ije cuta ga barinsu wa jalabul manasi da neman jawo amfani gare su shine nasiha ga ammatul muslimin Allah shi muke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad